kama mutai na'am to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna cikin mukama ta 40 a shafi na 441 karatun da muka saba a masallaci na wato mai kadi zarkinan koko mu ce SGGEM na'am da ke nan niyami ko ba haka ba so mun tsaya akan safha ta 441 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to hariri yace ala annahu law habatki sharinu an gane ko wata mata ce mai kyau an gane ko ana kiranta sharin tana daga cikin matar kisra an gane ko yace ala annahu da dai cewa ke wannan mata law habatki sharin da dai sharin ta baki habahu bi ma'ana a'tahu ya bashi ina fatan fice ni a'taka sani to haba ya bashi bi jamali hada ta baki kyawun ta gaba daya kinan ita uwar kyau wa zubaidatu bi maliha zubaida matar harun rashid ɗaya daga cikin jagorori na daular abbasiyya ko ba haka ba Harun Rashid to Zubaida tana da dukiya koda ta baki bimali ha dukiyar ta gaba dai ma'ana koda ke ce mace da tafi kowace mace kyau kuma koda ke ce mace da tafi kowace dukiya wa Bilqis bi arshiha da Bilqis koda ta baki gadonta wanda kissa shi ta zo a cikin suratu suratul naml duk da yake cewa sunanta Bilqis har yanzu ba a samu nasi ba dai cikin alkur'ani bai ce ba shi dai malikatu saba ai kira ta ko ba haka ba sunanta cikin wani nasi dai akwai saura har yanzu cewa balqis ne akwai hadisin da sun yi sabani cikin shi akan shi yana cikin jami'u saghir da yawa daga cikin malamai dai suna hadisi sun da'afa wannan hadisin nan kissa ita balqis din ko ba haka ba kadiba cikin adwaul bayan fi idah alquran bil quran na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya tayi cewa akan an farlanta ingancin hadisin kina akwai sabani shi ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani in ka diba cikin Sahihul Jami' zaka ga hukuncin da ya masa bai ingantar da shi ba to sai mi wa buranu bi farshi hako ku duba mu shi na'am bi farshiha ko buran sunan wata mata ce ake cewa buran wata mata ce mai kyau ita ma an gane ko Hey. Quran. Na'am, bi farshi hada kyawunta, asalin abin nan farsh, kalima ce wadda tana nufin wani lokaci reshe, ina fata an fahimci ni, reshe ko rehe, ana cewa rehe ko? An gane ko? to ko da ita ma ta baki kyawun ta dai abinda ake son a ciki nan shi yasa cikin ilmul qira'at za ku ansa babu farsh al farsh ana nufin wato al furu' wato kalimatu wadanda ake karantawa akwai al usul akwai al farsh to na ana nufin farsh ha kyawun ta domin kyawu reshi ne na mace ba shi ne zatin ta ba mun fahimci wannan ko wazzaba'u bi mulkiha kuma ko da azzaba malika ce ta yamama an gane ko danki da ake cewa yamama inda su musulmatul kadhab sun kaci karansu babban baka ko ba haka ba to ko da zaba'u ta baki mulkin ta wa rabi'atu bi nusbiha rabi'a wata mace ce da ta shahara da ibada ana kiranta rabi'atul adawiyya a kasan misra wanda hau yanki gare ta ko unguwa gare ta wanda ta shahara da ibada to nuskiha ibadata asalin kalma ta annusuk tana nufin ibada amma sai ka iske mafi yawanci cikin aqida ana amfani da ita wajen yanka amma ba shine ma'anarta guda ba a'a shi ita yanka ɗaya ne daga cikin mi nau'i na ibada shi yasa ɗalibi ya fahimci wannan mun fahimci wannan ko wa khindafu bi fakhriha khindaf wata mata ce da ake ce mai Laila bintu Hulwan matar wani da ake kira Ilyas bin Amr an gane ko ana kiranta ita ce uwan ma larabawa gaba ɗaya to ko da ta baki fakhriha wato tana tare da alfaharinta domin an ce ita ce uwan larabawa ita ce tushen larabawa kenan kama ana alfahari da ita ita ce uwar kabilu gaba ɗai na fata an fahimce ni domin da gare ta ne nasab na ƙurashawa yake karewa kenan koyi an ce nasab na ƙurashawa shine ai ƙarshen mi a cikin larabawa shine ƙarshen nasaba shi ya sama faras da yake cewa idza ra'athu quraishun qala qailuha ila makarimi hadha yantahi al-karam jika manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainul abidin da yazo aikin haji da wannan ya tambaya wane ne wannan an jaye mishi amma ba a jaye mishi shugaba ba na duniya na wannan lokaci na musulmai shi ko da yazo sai aka jaye mishi to hai bakin da gare shi to shi na ce kasida sai ce wane ne wannan to da yace wane ne wannan sai fara da bayanin kansa to har cikin ta yake cewa idza ra'athu quraishun qala qailuha wai ƙuraishawa ma idan suka gane shi to suna a ƙarshe ko ƙala ƙa'iruha mai faɗinsu yana cewa ila makarimi haza yan tahil karamu daga darajar wannan a duniya yan an ka zo to tuƙewa na kashe dai ayu baya an gane ko wal khansa bi shi'riha khansa wata mace ce wadda lokacin jahiliya ta har darasa dan uwanta an gane ko ana kiran shi sakhar to sai aka kashe shi sai ta yi bakin ciki tana waƙe har ta makamce amma bayan musulunci ƴaƴanta guda shida suka mutu wajen yaƙi amma ba ta yi bakin ciki ba saboda shi wancan ya mutu a lokacin jahiliya wanga ko ya mutu tana cikin musulunci ta san abin da an musulunci ta san ba ta yi asara ba in tana da waƙe mai yawa akwai abin nan nata tana da diwan in ban manta ba ko kuma ash'ar waɗanda suke ana karanta su wa inna sakhran la'alamun wa inna sakhran min tahtamul hudatu bihi ka annahu alamun fi ra'sihi naru almuhimmu bi shi'riha da shi'irinta ma'ana ta kware kowace mata nan ya zabo abin da ta shahara da shi fi sakhriha a cikin al'amarin sakhriha dan uwanta da ake kira sakhar nan sakhar ba ana nufin dutsi ba sunan wani mutum ne dama sakhar sunan dutsi ne amma na ana nufin dan uwanta da ake kira sakhar mun fahimta yace to la aniftu da na kyamaci shine anifa ya kyamaci abu an gane ko anifa ya kyamaci abu wani lokaci sai a ƙara alif da sinu da ta'ud an gane ko shi sa Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun can nakifa ne sannan kuma alifa daga anfu ne hanci saboda idan mutum ya kyamaci abu zai daga hancinsa wancan nakifa ne istankafa an gane ko wanga ko anifa ya kyamaci abu la aliftu an takuna li qa'idata rahli da na kyamaci ke zaman to qa'idata rahli mai zaman sirdi na ma'ana mata kenan tunda matan mutum galibi in zai hau abin hawa aitar suke tahiya ko ko kuma ka'idatu rahal yace ma yurkabu alaihi abinda akan sa ake hawa ina fata an fince ni ma'ana bai yadda ta kasance matar sa bare a takaice ina fata an fince ni domin in an ce mutun ya zauna kan abu kenan yana tare da shi suna lazimci mace tana da sunaye daban-daban waɗanda ake kiranta ana kiranta as-sahiba saboda tana tare da kai wa sahibatihi wa bani ana kiranta khalila abokiyar tafiya kuma ana kiranta halila an gane ko an yazne bi halilati jarihi halila ina fata an fince ni saboda ta halatta gare shi ko ba haka ba da sauransu kuma wa tsaruka ta fahli ba zan yadda ke zamanto ba tsaruka taguwa ta fahli wato bajinin raƙumina na fata an fahimce ni kalima ta bajini galibi ana amfani ita da sa wanda yake na saniya amma ana nufin ba zai yi yadda ta zamanto wato tsaruka ta fahli ba raƙumar abin nan raƙuma ko taguwar raƙumin shi ma'ana ba zai yarda ta zamanto ba tunda in an samu raƙumi da raƙuma za a samu mi haihuwa to kenan shi ba zai yarda ta zamanto matar shi ba a nan tana yiwa yana yin kinaya ne daga wato abin nan nashi kenan shi ba zai yarda ya take ta ba an gane ko qala mai ba da kissa ce fata zammarat sai ta yi hushi fata zammarat almar'atu sai mace ta yi hushi an gane ko wata nammarat an gane ko sai ta koma tamkas damisa ma'anin ta fusata domin annamiru shine ni ita ce damisa ko to tanammara ma'ana ya dauki salo irin na damisa larabawa suna ciro fi'li daga ismu zat suna ne na zati domin annamiru sunan zati ne to amma wani lokaci sai su ciro kalima daga cikin su su sarrafa ta sai ta bada wannan ina fata ana fahimta ta kaga attamiru daga attamru na shine mutumin da ma'abucin dabino ina fatan kun fahimta al'asad sunan zaki na al-ma'asadatu kasar da yankin da akwai zaki alqitha wannan duma ko mu ce pastek ko ba haka ba ko kankana maqtha'a wurin da akwai wato kankana din laraba suna istinbati sai a ciro ismu dhat sai a abin ga to shi yasa za ganin mazhaba shine mazhabi sai a ce ta mazhaba ya kama mazhaban wani to annamiru wato damisa tanammara ma'ana ya fusata irin fushin damisa ko ya ɗabi'antu da ka saboda ita da gaugawar kai hari mun fahimci wannan an ce bambancin ta da zaki shi zaki idan baya jin yunwa in ya ga mutum ba zai kashe shi ba amma ita idan ta ga dan adam ko ba ta jin yunwa sai ta kashe shi kamar albakhilu da ashahihu shi albakhilu mutumin da yake yana da hali amma baya bayarwa shi ko ashahihu shine mutumin da bai da hali bai bayarwa in yana da hali yana fatan Allah ya bashi ya hada top mun fahimta ko wa hasarat sai ta jayi shine hasara an sa'idiha daga hannun rigarta idan mutum zai yin aiki zai yi haka ya yayi hannun riga guda biyu kidan ma'ana ta shirya kenan shine abin da ake so a ce hasarat an sa'idiha wa shammarat shi ma shammara an sa'idil jiddi ya jaye hannun shi saboda zai yin aiki an gane ko ma'ana ta shirya tsaf da Hausa wa qalat tace ya al'ama min madirin ya kai mafi zama lalatacce al'im shi ne lalataccen mutum ko ba haka ba eh to ya an ce la'im lalatacce to al'ama mafi lalacewa mafi zama abin zargi tun daga daga allaumuna lalataccen mutum sha'ir yake cewa idan anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan ka mutumta mutum nagari to sai ya mutumta ka sai ka mallake shi domin mutumin da adda mutunci an mutunta shi mutuntawa yake yana ganin cewa kaskanci ne gare shi an mutunta shi bai mutunta ba wa in anta akramta la'ima tamarrada amma in ka girmama mutumin banza sai bijiri at-tamarrud ko ba haka ba shine tawaye kenan shi yasa kaskantaccen mutum da mutum mai girman kai idan aka girmama mutum yana da girman kai walakantar da mutane to ba sa girmama shi sai an daidaita sai an yi mai saitin hama sai an daidaita mai hankali domin mutakabbiri idan aka ci gaba da girmama shi zai ci gaba da dagawa na kaji Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin mutun da yazo ce shi a Allah kuma dan adam na kuma an ga shi na cin tuwo kuma yayi aure kuma yana shiga dushi ya kashi kuma ce Allah na kuma an kayyada kaga sai shi ci gaba da tambada ko ba haka nan bane don haka masu girman kai ba idan aka mutumta mutum mai girman kai ma mutane wulakanci ba sa girmama shi sai an yi mai saiti dole in kun ka ci gaba wallahi zai maku bala'i zai ci gaba duk in kaga mutum ya ci gaba da wulakantar da mutane bai haɗu da waɗanda adadin da shi ba shi yasa mata ta gari galibi an gane ko galibin mace ta gari in ta haɗu da mugu to in ba an rabu ba tafiyan na akwai wuya ta kyau akwai wuya tana yiwa ya gyara amma akwai wuya shi ɗan adam wanda an mugu to sai haɗu da mugu aka taya tare shi yasa mutum in ya aure mace ta gari ya kama mata wulakanci tana rikewa sai yan adam sai ya kawo yan billahi lizi to in sun ka buga sun ka buga sai kaga ya koma da dama haka mace idan mijinta na gari ne aka yi aure ta ci gaba da wulakantar da shi in ya gajiyar sake ta to in ta haɗu da daidai da ita lokacin nan da a tahiya ina fata an fahimci domin akwai mutanen da ladabi da biyayya da kyautata musu baya maganin su dole gwamnati ba tana so na ba ta yi mi ta yi gidan kasu saboda akwai waɗanda yan an bar su kasar ba ta zamnuwa jami'an tsaro ana ajiye suna saboda ko ta ɓaci don akwai mutanen da su ba su sun zaman lahiya dole sai in sun ga kulki da bindiga suka kaucewa tau a to waɗannan baitutuka abubuwa da wanda tahiyar rayuwa kenan shi yasa shekul islam ibn tamiya yake cewa dukkan uqubatu shar'iyya da anka kawo na cewa in mutum yayi zina ayi masa bula da ɗari in bai taɓa yin aure ba in ya taɓa yin aure a jefe shi kaza kaza yace dukkan su magani ne na cuta ta al'umma domin idan babu su to ɓannan ba za ta tsayawa ba dole sai da haka ina fata an fahimta kaji sha'ir ya ce wa sharru in talqahu bil khairi diqta bihi zar'an wa in talqahu bi sharri yanhasimi wan nasu in zalamu al burhana wa ihtasafu fal harbu ashda ala dunya min as salami dole sai ka zamanto kana fahimtar mutane in ka ga wani mutum mutakabbiri to ina sa da shi musamman in kai mai ta alheri kaga ya saka kamar shari'a jaye sai lokacin da an kai mishi darasi sannan yake gani ba wani dalibi da ya kare ke karatu da faransa suna bada labari yazo gidansu sai ya dubi jaki na gidansu sai ya ce ma wanshi wai shi kenan yanzu ya ta faransa ya mamance da sunan jaki da hausa ya ce kai wanga abu ma menene sunan shi da hausa sai ya ce mishi babu kanan mamman mu ta aihe shi kanin muna na uku ya ce shi jaki shi jaki shi yasa mu'amala da mutum mai girman kai ba a dare ita duk mutumin da adda girman kai kada ka taba yadda ka bashi matsayi mai girma nuna mai shi ba komi bane kai mu'amala da shi assalamu alaikum assalamu alaikum idan ya fahimta to lokacin ne bai san sako sako amma da zaran kai yadda kai maudu'in yawa magari shi wallahi bar shi kace eh, min madirin daga madir madir eh, sunan wani mutum ne bakhilun ne marwaci ne la'imun abin zargi kun san in mutum ya shahara da abu to ana fadar sunansa shi yasa kai fatan a san ka da alkhairi ka shahara da alkhairi har da annabashi suke roƙon Allah waje alli lisana sidqin fil akhirin wannan kuma bai samuwa sai kai aikin alkhairi kakka yadda imamu mu na shira cikin mutane wa ash'ama an gane ko kai an mahi shu'umci abinda da an gane shi an ga sharri ina fata an fahimce ni da an gane shi shu'um abinda wato abin nan yanzu misali kun san akwai wanda shari'a ba ta yarda da shi ba mutum in ya ga bakin abin nan bakin tsuntsu ko wani abin ce babu sa'a to su laraba tun a lokacin jahiliya suna da wannan an gane ko at-tatayyur wanda qalu tayyarna bika wa bimman ma'ak ko ba haka ba eh fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah qalu ta'irukum ma'akum qalu inna tatayyarna bikum kaga abu daga at-tayruna tsuntsu saboda galibi wancan lokaci idan ana yin shi ne da tsuntsu in ya tashi yayi gabas ko yamma ko kudu ko arewa to daga baya sai ko ba duk wata alama wadda za a ganin wata halitta sai a ce akwai alamun sa'a ko babu sa'a in an gado kifari akwai sa'a baki babu sa'a to wannan ba a yarda da shi ba ina fata an fahimci ni wa ash'ama akwai hadisin da yace akwai shu'um cikin addar da almar'a da addabba malamai sun yi magana mai yawa kadiba cikin sahihul bukhari kaga wannan hadisi kin mine ne ake so a ce dan kaka ce an ce akwai shu'um ga mace kamar da suke cewa akwai mai farar kafa akwai kuma dabba akwai gida waɗannan abubuwa dole ku yi hattara da su ku nemi sharhin hadisin ku ga abubuwan da an ka faɗa malamai sun yi magana mai tsawo wasu malamai suna ganin ala itlaqi wasu malamai suna ganin a'a tana yiwa wannan gidan da ita matar da shi wannan dabbat akwai aljannu tare da su saboda dabbobin lokaci suna tare da aljannu gidaje suna tare da aljannu to shukumcin na waɗannan abubuwan ne ba na waɗannan mutanen ba mun fahimta da kyau ko ai hattara wa ash'ama kai an mafi shukumci da an gane ka an ga bala'i min kashirin daga qashir ko ba haka ba sunan wani mutum ne wa ajbana kai an mafi raggonci ko min menene afir ne ko safir safir shi ma sunan wani mutum ne wa atiyasha kai an mafi rashin arziki atish shine rashin arziki asalin shi atish motsin kai abinda bai zama wuri guda abinda ke rawa kai abinda ke zuwa yana dawowa yace abin nan falan mara ayadi tatishu an gane ko hannu shi yana kai yara kawo ya ki tsaya wuri guda shine qasha yatishu kamar wuta ana kiranta tana da atish saboda tana yawan watsuwa yanzu yanzu kai tsaye ta yaro an gane ko atiyasha kai an mafi rashin arziki min qamirin daga qamir su ma sunan mutane na ta ce a tarmini bishinarika shin yanzu za ka jefe ni an gane ko ko ko asalin shi yanka ne bishinarika ko shinar shi ne abin nan in ban manta ba zartu akwai wani abu da ake ce ma zartu in ban manta ba kun san zartu aiko? zarto na yanka katako amma nan su su rubuta shi aruka aibi shi wancan minshar yake shi na nan aibi kenan ma'ana kana ɗaukan laifinka ka ɗora mini shine abin da ake cewa shine wani masal na laraba suke cewa ramatni bida'iha wan sallat ta jefe ni da ciwon ta kadiba cikin jamharatu amsalul arab nan zaka ganin shi al amsal na al arabiyya an gane ko akwai mu'jamul amsalul arabiyya shi ma zaka ganin kamar masal ne magana ce da asalinta wani tarihi ne daga baya sai ta koma magana ana buga ta masal ina fata an fahimce ni to wannan tana daga cikin ramatni bida'i hawan sallat ita mata ce take da wani ciyo wanda ba a so to sai ta ce wane yake da shi cikin al'umma to sai ya ce ramatni bida'iha wan sallat siyasa ce daga siyasocin duniya waɗanda ake yi wanda yau in muka ɗauki abu guda abin da ya shafi ta'addanci kasashen turawa su suka kirkira mu da shi amma kuma suna jifan mu da shi kuma ɗabi'a ce duk mugu bai taɓa da ya ɓanna ba in dai ba Allah gyara ba ko mutum na gari bai yarda yayi ne shi yasa an ka tawaje alƙali in bai da wayo yanzu na bai gane wanda addali kowa so shi kashe baka shi gaskiya cikin da'awa ne cikin menene cikin mas'ala ce ta ilimi da wuya ka iske mutum ya maka sa adalci dan adam dabi'a shita munafikai aikin da suka yi banna ce ko alheri wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun kaji sai da sun kasa inna ma ba kaman babu ma mai wani aikin alkhairi in ba su ba wai mutumin da akan kafirci وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد كاجي كان النبي موسى بين بنا باين كسا باين فرعون ya ce shi Allah na ma alimtu lakum min ilahin ghairi bayan fir'auna ya ce shi ubangiji na ma rabbuna kuma ko cikin rabbu ma shi na attab cikin alloli ma shi na oga ana rabbukumul a'la amma wai shi ba mabannaci na ba wai annabi Musa da kawo tauhidi shine amma banda shi yasa kada ka taba mamakin duk yadda za a zagin ka a duniya dan ka zo da alkhairi ina fata an fahimci duk annabawa sai an jefe su da cewa ai banna ce sun ka kawo sun zo su raba kanun mutane su yi kaza su yi kaza su yi kaza ce sa inda ka da'awa ka rumtsa ido ka faɗi abin da Allah ya ce kai fatan ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam amma wuta sai ka shata dan dama hanyar masu shan wuta ta babu annabin da zai zama lahiya duniya balle kai ka to ka zama lahiya ba an ce ka gada abin da sun ka gada ba to shirya an gane wannan ko wa tafri wa tafri kana yankewa ina fata amcin shine fara yafri yankewa ko kaddara abu irdi mutunci na bi shifarika ko shifa ko ba haka nan bane na'am yuka ake cewa shifa shifar ana ce kiranta sikin kuma ana kiranta shifar in ka diba cikin sha'ir na muhalhal yayi amfani da wannan abin nan muhalhal ibn rabi'a kafin sha'irul jahili su umrul qais duk ya gabace su shi aqdam sha'ir na ba a cikin waɗanda ake ruwaito sha'ir kisu a cikin sha'irin larabci da aka kashe masa dan uwansa kulayb ko yace ataghdu ya kulayb ma'i idha ma huluqul qaumi yashhadu hashifaru ko ba haka ba a haja qidaa ayniyadh dhikaru huduwan faddumu ulahan hidaru وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهار وبت أقارب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انحدار وأبكي والنجوم مطلعات كأن لم يحنها أن البحار على من لو نعيت وكان حيا لقاد الخيل يحجبها الغبار أجبني يا كلب خلاك ذم ضنينات النفوس لها مزار سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسر حين يلتمس اليسار وإنك كنت تحلم أن أناس وتعفو عنهم ولك اقتدار فهي ذيك تشوى أقول لتغلب دان شي رغبني تغلب شي والعز فيها أثيروها لذلكم انتصار yake cewa athiruha lidhalikum intisaru alƙawlin da sai ya ƙare da su gaba ɗaya aqulu li taghlabin wal idh fiha athiruha lidhalikum intisaru walastu bi khali'in dir'i wa sayfi ila an yakhla al-layla an-nahar wa illa an tabida saratu bakrin fala yabqa laha abadan athar muhallal ibn rabi'a ko karanta shi shi to yake cewa wa anta ta'lamu tana cewa kenan wa anta ta'lamu kai ka san anta ahqaru min qulama an gane ko kai ka fi zama kaskantacce ma'ana karami min kulama daga wato dan guntun nan na akaifa shi ake cewa kulama kulamatu zufre na fata mu ce ne idan wani wani malami na akwai ba zan faɗi ko a ina shike ba in ya tashi walakanta daga sai ce anta ilmuka mislu kulamatu zufre ilmin ka bai taka kana karya ba saboda dalibai masu kai hari ga malamai an gane ko tace hiya ma yuqassu min adh-dhufri wa yurma dan abinda ake cirewa na abin nan akaifa sai a jefar da shi wa a'yabu min baglati abi dulama wa a'yabu kai an mafi aibi min baglati daga bagla shine wato alfadari mace in an ce bagl abin nan alfadari ko to alfadara zamu ce wal khayla wal bighala litarka wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa a'yabu min abi min baglati abi dulama dulama an gane ko an gane ko abu dulama shi na da dama in kana da abu wanda ya shahara da abin nan ko tsohon moto gare ka ko tsohon mota duk dai akwai matsala ko ba haka ba ko tsohon mata ana ya zagi mutu a ce mata ta yi tsohuwa ta kasan mutane sun yi banda to faɗa muku shi da ƙarƙashin da zai kara arme ku bar mai mata ta yi ta ta yi hakan wa afdahu an gane ko kai an mafi kumiyata an gane ko min habqa ko min habqa habka shine yin iska mutum yayi iska to kenan ko da an ce mutum yayi iska cikin mutane yanzu na ana dudubawa ko ba haka ba to abin wanda ba a so a ji cikin mutane aqbahu min haqbatin fi halqatin fi halqa na a cikin jama'a domin halqa wani lokaci tana iya ɗaukar sarka ko abin da an ka kewaye na fatan mutum shi saka cewa halaka halaka ilmiya jam'in shi alhilaq ba aski ake nufi ba wanda kuma hadisi ya zo an hana yin hilaq a ranar abin nan ranar juma'a a masallaci saboda lokacin da mutane suke sun zo su yi sallah ko ba haka ba a harin hilaq na ilimi ba halq bane na aski kakka zo ka iske an ce an harin hilaq ranar juma'a ka ce a manzo Allah sallallahu ya hana ai aski ranar juma'a a a hilaq na ilimi ake nufi wanda ake zama cikin masallaci saboda ran juma'a ran nan ne mutane za su zo su yi sallah mun fahimci wannan da kyau ko na'am wa ahyaru kai an mafi dimaucewa daga hara ya haru ne ko min bakka daga bakka shi ko bakku albakku wato shine kibarul ba'ud sun kace sabru shakira albakku ka gani sai zama to abu yana da sunaye da dama baka sani ba tunda babban sabro tsoro gare shi an gane ko ahyaru min baqatin fi hukka an gane ko fi hukka hukka وثدي كحق الآي حقة حقة العاج wanga ya kwanta mini wallahi ya kwanta mini ga baitin ina tunawa amma na mace abun ga wa mine wasadin ka huqqil aji fi huqqa ku bar shi ne daga baya sai mun duba shi wa habka kayi zatonka alhasana hasan an gane ko alhassan alhassanul basri yana daga cikin kibarut tabi'in wanda ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ummu salama ita ta yi rikonsa ko ba haka ba alhassanul basri mun fahimci wannan da kyau ko ya tashi a wuri wanda yake mai mai abin nan shi yasa cikin littattafan tafsiri in kaga an sa alhassan an yi shiru ba ba jikan manzo sallallahu alaihi wa sallam ake nufiwa hasanul basri ina fata mun da kadi ba cikin littafin qurtubi ko wani sai an ce qala alhassan to in ba a sa basri din ba ma shi din ne yake nufi ina fata an fince fi wa'adhihi ka dauki kanka shine habka ka dauki kanka kai al-Hasan al-Basri fi wa'adhihi a cikin wa'adinsa wa lafzihi da lafuzzansa ma'ana iya tsara lafuzzansa da maganarsa da kwarewarsa wa sha'bi kamar imamu sha'bi fi ilmihi a cikin iliminsa wa hifzihi da hardarsa ko ba haka ba wal khalila kuma ko kai attabka khalil shi ko cikin mina fi arudihi a cikin ilmin arudihi wa nahawihi da wani sai mu tsaya nan ilmul arud ilmi ne wanda zamu zo sati mai zuwa akwai dama sai ayi bayani kansa to ya kamata a bar dakatar da mukama haka nan tunda safha sun cika sai sati mai zuwa Allah ya kai mu da